الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjama ta Alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da da sittin biyar a cikin wannan Sura mai albarka Suratul Baƙara wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 166 na bi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, "Id tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u", wannan id ɗin nan malam ya ce badalun min iz qablahu wato badali ne na iz ɗin da yake kafin wannan iz tabarra'a ana walau tara alladhina zalamu iz tabarra'a alladhina tubi'u walau tara ya muhammad da a ce zaka ga waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar rukan kishiyoyi gumaka da suka rika a matsayin su ne abokanan wato kishiyantaka na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, To yayin da za ka gansu iz yayin da tabarra allazina tubi'u, allazina tubi'u waɗanda aka bi aka musu biyayya a wannan gida na duniya ayyun ru'asa'u su ne shugabanni waɗanda aka musu biyayya a wannan gida na duniya suke barranta min allazina taba'u ga waɗanda suka bi su. ai an karu idlalahum wato lokacin da za ga cewa ana cikin dabdala su waɗanda suke shugabanni ne a wannan gida na duniya wanda suka ɗaure wa ƙarya gindi suka ɗaure wa na ƙasa da su gindi suke bauta musu yayin da za ka ga suna cikin hayaniya da su da waɗanda suka yi musu bauta da su ce ba mu muka ɓatar da ku ba su ce ku ne kuka ɓatar da mu وقال الذي نستضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين wato waɗanda suke raunana ne talakawa waɗanda suke galabaitattu wanda ba su ji ba ba su gani ba waɗanda manyan suka sa suka rizina musu suka musu biyayya suka bauta wa wani Allah ba gobe kiyama za su dinga cewa ba don ku ba ba don a duniya ba kun mana kane kane kun hana mu mu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da mun kasance mumini qalal ladina istakbaru lil ladina stud'ifu a nahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum da su yi ta muhawara a tsakankanin su su manya su ce kaza yaran su ce bamu yarda ba su ce ba haka ba qalal ladina stud'ifu lil ladina istakbaru bal makarul layli wan nahari idh ta'muruna an nakfura billahi wanda ja'ala lahu andada shine anan ubangiji subhanahu wata'ala ce yayin da allazina tubi'u waɗanda aka musune shugabanni yayin da suke barranta suke kalkadewa hannunsu min allazina taba'u daga ibadar waɗanda suka bi su suka yi musu biyayya ai ankaru idlalahum suka yi musancewa ba su suka batar da su ba daga kan hanya wanda take ta gari a'a dama lalatattun ne za ni ce ta tarra mu je mu an gane ko wa qala shaytanu wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم wato haka shekai ya faɗa kada ku zarge ni ku ce ni ne na kanje ku ni ne na kira ku a'a shelanai kawai kuka amsa mini ba wanda na je na tilasa shi hoto daga gidan shi don haka can ku zargi kawunanku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi a yau da ni da ku ba wanda zai baiwa wani kariya daga azabar Allah na'am wa qad ra'aw azaba alhali haqiqa sun ga azaba ido da ido kiri da kiri wa taqatta'at bihimul asbab sannan kuma al asbabu wato zumunta wanda take tsakankaninsu a wannan gida na duniya taqatta'at anhum ta yanyanke gabarinsu a wannan gida na duniya shine kai ɗan fartunwa ne lokacin da matsala ta same ka a matsayinka na talakan shi shi zaka kiraya ka gayawa ka ce to ho yanzu gashi hudana ya gama aiki da takarrun shi da komi amma ba shi da aikin komi a zaune ke ce an kare ka takarrun nashi wani bangare ne kake so ya ce to ni dai so nake dai karantarwa dinnan dai kala kai shi can kauye ko da cikin gari dai aka samu shi an kare kawai a ce an tashi wani daga nan murya an kawa ne a wannan gida na duniya irin wannan tana tasiri fartunku ne yake shugabanci dole ku ji daɗi ko to a gobe kiyama wannan zancen farti mun wa farti aiki mun wa ƙasa aiki mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza a gobe kiyama manyan za su mamanta da yara su ma ta kansu suke ayil wusulul lati kanat bainahum fid dunya wato sadarwar da take tsakankaninsu a wannan gida na duniya minal arhami na zumunta wanda suke sadarwa a tsakankaninsu wal mawadda da kuma soyayyar da take tsakankaninsu na cewa wane ya mun kaza a lokaci kaza ni ma bari in mishi rana wane ya mun rana a lokacin da nake cikin rana ya sa ni inuwa to ni ma yanzu tun da na shigo inuwa bari in kirayo na shi cikin inuwa su shigo su ma na'am وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار نعم وقال الذين اتبعوا sai waɗanda suka yi biyayya talakawa za su ce wa ubangiji tabaraka wa ta'ala su ce lau anna lana karratan ina ma dai a ce muna da komawa ilar duniya zuwa duniya ina ma dai a ce a mana alfurma a maida mu gidan duniya fanatabarra'a minhum mu ma mu raba kaya daga su waɗannan shugabanni namu ayil matabu'ina waɗannan waɗanda muka bi a wannan gida na duniya mu ma mu barranta daga gare su mu raba kaya da su kama tabarra'u minna kamar yanda a nan suka barranta daga gare mu suka raba kaya da mu suka ce ba su ba mu an gane ko walau ɗin nan littamanni wannan lau an lana karratan wato saboda fata ne suke su waɗannan arnawa ɗin suna fata ne dama dai a ce a maido su gida na duniya to idan aka maido su wani tabarra'a da ya zo shi da wasali sama ba a ce ba fa na tabarra'u minhum to wannan fa'u ɗin ita ce fa'ul jawab sai ta zamanto ma'ana fa'an na tabarra'a minhum kenan sai mu barranta daga gare su ya zamanto mun karkaɗe hannunmu da mu da su mu fasa zuwa gurinsu abinda suka ce mu yi mu ce bin mayi a tsaye ba tare da mun sadda kanmu ƙasa ba kamar yadda a yau suka nuna cewa su ba tare suke da mu ba ubangiji tabaraka wa ta'ala kama arahum shiddata azabihi kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna musu tsananin azabar shi wata barru'a ba'dihim min ba'din kuma ya nuna musu yanda sashen su yanda shugabanni suke kalkadewa hannu daga talakawansu Allah ce kazalika kamar haka ne yurihimullahu a'malahum as-sayyi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala yake nuna musu ayakunansu waɗanda suke munana ayyukansu waɗanda suka aikata a wannan gida waɗanda suke munana hasaratin alaihim halin kasancewar su waɗannan ayyukan nasu nadama ce alaihim a kansu nadama ce a gare su wato za su yi ta ciza yatsa akan wannan aikin nasu munana wanda suka aikata a wannan gida na duniya hum su ma bi kharijina minan nari ba masu fita bane daga cikin gidan wuta ba da dukhuliha bayan shigarta na'am يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
ubangiji subhanahu wa ta'ala wato wa nazala fi man harrama sawa'iba wato wannan labari ya sauko cikin wanda daga cikin mushrikai waɗanda suka haramta as-sawa'ib sune bayan dabbobi bayan tagoyi daga cikin tagoyi akwai waɗanda aka haramta hawa bayansu mutum baya hawa kan bayan taguwa baya mata laftu kawai zai kyale ta ya zamanto ya shafa mata lafiya tana ƙudurrukanta saboda wannan ya zamanto baya ne na gunki wa nahawaha da kuma makamancin as-sawa'ib irin su al-baha'ir irin su al-wasila irin su hamid da sauransu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamid Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, “Ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, wato wannan zance, Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yinsa ga mutanen Makka, amma kuma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. Wato, dukkan waɗanda suke duniya ya ku mutanen duniya, kulumin mafil ardi ku ci daga dangin abubuwan da suke cikin ƙasa. halalan halin kasancewar wannan abu halali ne a gare ku ɗayyiban kuma daddaɗa ne wato ku ci daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku a wannan doron duniya ɗin na dabbobi na ni'ima kadda ku haramta wani daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku su sifatul mu'akkida wato ɗayyiban sifa ce ta halalan wanda take ƙarfafa wannan halalan ɗin halali ne sannan kuma bugo da ƙari mai daɗi ne wajen ɗanɗano kada ku haramta wa kanku ai mustalazzan wato mai daɗi ne wajen ɗanɗano da baka wala tattabi'u khutuwati shaytan ubangiji subhanahu wata'ala yace kada ku kuskura ku bi hanyoyi na shaydan ai wala tattabi'u turuqash shaytan kada ku bi wato hanyoyi na shaidan ai tazyinahu kawace-kawace na shaidan wato abubuwan da shaidan yake kawata muku a matsayin kayayyaki ne na jin daɗi wanda su kuma saban Allah subhanahu wata'ala ne to dukkan wata makiyaya wanda shaidan zai nuna maka cewa wannan makiyaya ce wanda take mai kyau amma kuma idan ka ɗora ta akan nassi na alƙur'ani da nasi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna nuni akan cewa wannan makiyaya ce wanda take mummuna to kada shaidan yayi nasara a kanka ka biye mishi akan cewa makiyaya ce wanda take kyakkyawa ka tafi akan cewa makiyaya ce wanda take mummuna saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya muna na wannan makiyaya manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya muna nata innahu haqiqa shi shaidan aduwwul lakum maƙiyi ne a gare ku mubinun bayyinul adawa wato wanda yake mai bayyananniyar gaba tsakankanin ku da shi wato shaidan a kullum kar ku yi tunanin cewa yana son ku da alkhairi a kullum abin da yake so shine ya zamanto ya samu biya a cikin jahannam qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin ko illa ibadaka minhumul mukhlasin kamar yadda kira'o'i suka sha bambam a wannan guri na'am innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an تقولوا على الله ما لا تعلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Inna ma ya amurukun bisu'i, sani dai kaɗai shaiɗan yana umartar ku ne da mummuna. Shaiɗan yana umartar ku da mummuna idan aka ce a su suna ne ga dukkan abin da yake husata Ubangiji, duk abin da bawa zai aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya hushi da shi, wannan abin sunan shi assayi, abu ne wanda yake mummuna. To, shaiɗan kaɗai abin da yake umartar ku da shi kenan. a kullum idan ya ce maka ka aikata kaza kar ka yi tunani cikin aikata wannan kaza ɗin akwai yardar da Allah cikin aikata wannan kaza ɗin to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi hushi da kai in kana ɗaya daga cikin bayin da Allah ta'ala yake jin kunya su yi magana akan wani abu tabbatuwar abu ko koruwarsa to daga rannan za ka fita daga cikin waɗannan bayin Allah saboda shaidan dama shi abin da yake bukata shine ya ƙara maka nisa daga mahaliccinka a kullum ya zamanto kana fanɗare wa ubangiji sani dai kaɗai shaidan yana umartar ku ne bisu'i da mummuna al'ism wato shine aikata abin da zai sa bawa ya kwashi laifi akan aikata shi wal fahasha'i sannan kuma shaidan a kullum yana umartar ku ne da abin da ya shafi alfahasha ayil qabihi shar'an abubuwan da suke munana ne ga shari'a ta musulunci abinda alqabihi shar'an ne abinda mummuna ne ga shari'a duk abinda ya zamanto a shari'a ta musulunci shari'a ta musulunci tana Allah wada da shi tana Allah wada ga wanda ya aikata wannan abun to shedan kullum abin da yake umartar ku da shi kenan sannan kuma na uku yana umartar ku wa an taqulu ma la ta'lamuna ku faɗa abin da ba ku da masaniya a kan shi ku jingina shi alallahi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku ƙirƙiri abin da ba ku da masaniya a kai ku liƙa Allah tabaraka wa ta'ala, min ta harimi malam yu harim na haramta abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai haramta ba wa ghairihi da waninsa irin abin da ya shafi riƙar wani Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin kishiyoyi, wannan shine abin da shaidan yake umartar ku da shi, ba alkhairi ba yake umartar ku da shi. Na'am.
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون بارك الله فيكم ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa izaƙila lahum idan aka ce musu ayil kuffari idan aka ce wasu waɗannan kafirai aka ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar minat tauhidi na kaɗaita ubangiji tabaraka wa ta'ala da bauta da kuma yin watsi da dukkan waɗannan gumaka da kuka samu iyayenku suna bautawa na wani Allah ku yi watsi da su wata halili ɗayyibati da kuma halatta wa kanku abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta muku waɗanda suke masu daɗi irin abin da ya shafi shi bayan wannan dabba ɗin da kuka haramta wa kanku hawan shi da sauransu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce sai su ce la. ba za mu bi ba za su ce ma'ana lanar tabi'u ma an salallahu ba za mu bi ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ya saukar ɗin ba za mu bi ba bal bari daina tabi'u mu za mu bi ne ma alfaina aba'ana alaihi abin da muka samu iyayenmu a kan shi abin da muka samu iyayenmu a kan shi min ibadatil asnami na bautar gumaka su lata da uzza da manata su wuddu da suwa da yagut da sauransu to mu ma za mu ci gaba da raya wannan sunna ta iyayenmu abinda muka ga iyayenmu suna aikatawa na bautar wani Allah mu ma ba za mu yi ƙasa a guya ba mu hasa bauta mishi za mu ci gaba da bauta mishi ne wata harimi sawa'ibi sannan kuma yanda muka sami iyayenmu sun haramta bayan waɗansu daga cikin taguwoyi saboda waɗansu alkhairai da suka haifa musu to mu ma za mu haramta bayan waɗannan taguwoyi ɗin ba za mu hau su ba sannan kuma ba za mu musu labto ba za mu shafa musu lafiya har Allah tabaraka wata'ala ya amshi ransu wal baha'ir sannan kuma da haramta waɗansu daga cikin taguwoyi mu haramta shan nononsu mu bar shi ya zamanto nono ne na gumaka kamar yadda iyayenmu su ma suka zamanto sun yi haka ga waɗansu daga cikin dabbobi waɗansu daga cikin taguwoyi wanda suka musu wato alkhairi wanda yake mai yawa ƙwala ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a yattabi'unahum shin yanzu za su bi iyayen nasu akan abin da suke kai ɗinnan na ɓata na hallaka na maguzanci walau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la ya'qiluna shay'an ba sa fahimtar komai min amri dini na lamarin addini ko da iyayen nasu sun zamanto ba sa fahimtar komai ko mun kankantar shi na lamarin addini wala ya hata duna ila haƙƙin sannan kuma ba sa shiryuwa zuwa ga gaskiya za su yi wa iyayen nasu biyayya akan haka nan ɗin biyayya wanda take ta makaho makaho ya bi makaho makaho ya bi makaho ya je nasa shi ne cikin rami ai wala hamzatu lil inkar wannan alhamza ta awalau kana aba'uhum lil inkari saboda musan abinda su waɗannan kafirai suke kai ne na wato yi wa iyayensu biyayya bi ta daidai wanda yake na makaho at ta'assubul a'ma wato takife wanda yake makabcaccen takife to ko da iyayen nasu abin da suke kai ɗin shirme ne da maguzanci da jahilci da karya dokar Allah za su yi musu biyayya akan wannan ɗin na'am
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون نعم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa matsalul ladina kafaru siffal waɗanda suka kafirta waɗanda ake kiransu zuwa ga hanya wanda take mai kyakkiya zuwa ga tafarki na Allah wanda babu karkata a cikin shi babu tudu babu gangare a cikin shi hanya ce wanda take sanbet wa man yad'uhum ila al-huda da kuma siffar waɗanda suke kiransu zuwa ga hanya ɗin ta shiriya su ne annabawa da waɗanda suka biyo bayan annabawa da kyautatawa waɗanda suke kan hanyar annabawa ta da'awa to siffarsu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka matsalin laziyan iku wato tamkar misalin wato mutumin da yake ɗaga murya shi ne ya yi ƙugi yusawitu tamkar misalin mutumin da yake yin murya ne ya ɗaga muryarsa da kira bimala ya sma'u ga abin da baya jin abin da yake faɗa ɗin illa du'a'an face dai kira ɗin wani da'an da kuma ƙaran murya ɗin ai sautan wannan ƙaran muryar kawai wala ya fahamu ma'anahu amma baya fahimtar abin da ake yi mishi maganar da shi shi dai yana jin hayaniya da gunji amma shi bai san abin da ake faɗa ba aihum ai su waɗannan lalatattu waɗannan kafirai waɗanda suka doge akan abin da iyayensu suke kai fi sama'il mau'izati cikin sauraron galgadi cikin sauraron wa'azi daga wajen malam mai wa'azi daga wajen annabin wannan al'umma ko kuma waɗanda suke kan wannan tafarki na wannan annabi su ne malamai wa adami ha da kuma rashin lura da abin da wa'azin yake ɗauke da shi na ma'anoni da kuma tunatarwa da kuma ɗokan izina ga waɗanda suka gabata kalbaha'imi tamkar dabbobi ne dabbobi ne waɗanda suke na daji tasma'u sauta ra'iha wanda suke jin muryar wanda yake musu kiwo suke jin muryar mai kiwonsu su idan ya daga sanda gajik gabaki ɗaya za su tattaru a guri ɗaya yana ƙugi yana kwaɗa kira za ga cewa sun dawo gabaki ɗaya kowace da ta ji ƙarar nan kuma ta dawo ta san ana buƙatar ta ne amma wala ta fahimuhu ba ta fahimtar abin da shi wannan mai kiwon nata yake faɗa in magana zai ce to kashi zan baki wanki kai kaza fa ita dai ta gani yana mata galgadi amma da ta ga yana daga sanda ta san dai abin da yake nufi amma a zancen ba ta gane a komai to haka nan su ma waɗannan waɗannan butulu ɗin suke za ka yi ta wa'azi za ka yi ta wa'azi za ka yi ta wa'azi su ji da kunnensu amma kuma idan suka tashi to abin da suke kai ɗin na ɓarna sai sun ƙara a kan shi inda ba sa zagin ka sai sun komo suna zagin ka inda ba sa zagin iyayenka sai sun komo suna zagin iyayenka inda ba sa zagin abin da kake kira zuwa gare shi sai sun komo suna zagin abin da kake kira zuwa gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce humsu waɗannan bayi waɗanda suke fanɗararru summun wato sun kurumta gabarin sauraron gaskiya ba sa jin gaskiya ji wanda yake na amsa suna ji irin ji na irin wa'azi ne a ƙofar karuwa ji ya zama dole ɗauka ba dole ba to haka nan ne tsakankaninsu da wa'azi bukumun sannan kuma sun zamanto bebaye game da abin da ya shafi faɗin alkhairi duk abin da zai fito daga bakinsu ba za ka ji alkhairi yana fitowa daga bakinsu ba a kullum abin da za ka ji yana fitowa daga bakinsu mummunan fata ne zai fito daga bakinsu magana ce wanda take ta kaico za ta fito daga bakinsu magana ce wanda take katobara ce ga addini na musulunci umuyun sannan kuma sun zamanto makaffi ga barin ganin hanya wanda take ta shirya ba sa ganinta gashi nan da ido dalo-dalo amma kuma ba sa ganin haƙiƙa za a gansu da ido bulu-bulu in suka wato sun mafi ka ganin abubuwa wannan ne sai ga wani kwari nan a ƙasa baka ganin shi ka ci kan ne gan shi gashi nan sai kai haka da kitka ce na gan shi amma su saboda suna da ido kulu-kulu suna ganin shi amma kuma gaskiya ce ba sa gani idan ya zamanto makafu game da abin da ya shafi ganin gaskiya humsu la ya aqiluna ba sa fahimtar galgadi la ya fahamuna al-mau'izata ba sa fahimtar galgadi na'am يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani wannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kiran mutanen madina sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tare a madina waɗanda suka yi hijira suka zo madina da kuma waɗanda suka amshi bakuncin bakunni su ne mutanen madina al'ansaru kenan wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim to Allah tabaraka wa ta'ala yana yi musu magana ne to wannan zancen shi ma kuma ya shafi duk wani wanda yake mumini wanda ya bada gaskiya da Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka ba ku su na arziki kulu min halalati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abin da muka ba ku su na arziki na abinci ne na abin sha ne na abin sakawa ne a jiki na abin shiga ne a ciki to ku duk abin da ya zamanto mun halitta muku shi ku moru da shi washkuru lillahi sannan kuma ku gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala alama a hallalakum kan abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta muku su na daɗaɗan abubuwa in kuntum iyahu ta'buduna idan har kun kasance gare shi kadai shi Allah din kuke bauta ba kwa bauta waninsa na'am
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Inna ma harrama alaikumul maitata, sani dai kaɗai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta muku mushe ne. ai akilaha ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta muku cin mushe idil kalamu fihi saboda yin zancen saboda zancen yana kan abin da ya shafi naman ne to ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya haramta muku mushe wa kaza ma ba'daha hakanan kuma waɗannan abubuwan da za a ambato bayan wannan mushe din wahiya abin da ake nufi da almaita shine malam yuzakki shar'an dukkan abin da ba a yanka shi ba yanka wanda yake na shari'a dabbar da ya zamanto ta mutu da kanta to ko da ana cin namanta in dai ita ta mutu da kanta shikenan ba za ku ci ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta muku ku ci saboda wannan ba ku kuka yanka ba wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafiskun wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun wa ulhiqa biha bis-sunnah wato ulhiqa bis-sunnah an riskar da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama biha wato da mushe shine ma'ubi na min hayyin dukkan abin da aka ciro shi daga jikin rayayye shi ma wannan mushe ne matukar wannan abin ya halitta a yi amfani da shi inda a ce yanka shi aka yi inda wannan dabbar yanka ta aka yi aka fidda wannan abin ya halitta a yi amfani da shi misali a karyo kaho na dabba wanda take mai rai to wannan shi ma ya zamanto najasa irin ya zamanto an ciro kafa ta gaba ko ta baya a ce a yi amfani da ita dabba tana da rai a ciro a saida wannan shi ma ya zamanto najasa ba za a yi amfani da shi ba wa khussa minha as-samaku wal jarad to daga cikin mushe an keɓanci as-samak kifi kihi baya ɗaya daga cikin dabbobin da idan suka mutu yake haramu ne ku yi amfani da su wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta keɓance kifi daga ciki waljaradu da kuma fari waɗannan dukkaninsu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halatta mu yi amfani da su ko da bayan sun mutu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abdullahi ɗan umar wanda yana cikin sunan na ibn majah waddama sannan kuma hakanan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta muku wato yin amfani da jini ail masfuha jini wanda yake biya wuka shine jini wanda aka zubda shi da aka yanka dabba wanda ya zuba nan to shi ma ya zamanto haramu ne a gare ku ku yi amfani da shi ku ɗauka ku yi wani lakani da shi kama fil an'ami wato kamar yadda yake cikin suratul an'am ubangiji subhanahu wata'ala ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ولحم الخنزير sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta muku naman alade khussan lahamu wato an keɓanci nama ba a ce ba da fatar alade da harshen alade da sauran shi li'annahu mu'azzamul maqsudi saboda nama din shine mafi girman abin da ake nufi shine babban abin da ake nufi a jikin wannan alade shi yasa ya zamanto aka ce an haramta muku shi amma wa ghairuhu wani nama din shine abin da ya shafi wato fatar tashi da sauransu taba'ul lahu shi ma mai bi ne a gare shi mai bi ne ga namansa shi ma haramu ne a yi amfani da shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'uhilla bihi li ghairillah sannan kuma hakanan an haramta muku yin amfani da abin da aka yanka shi da ambaton sunan wani Allah aizu biha ala ismi ghairihi wato dabbar da aka yanka ta aka ambaci sunan wani Allah akan yanka ta ba sunan Allah aka ambata ba wal ihlalu abin da ake nufi da al'ihilal shine masdarin kalma ɗin wa ma'uhilla da abin da aka ɗaga murya da shi shine rafi'us sauti ɗaga murya da ambato wa kanu yarfa'unahu wato sun kasance a lokacin jahiliya suna ɗaga muryarsu da ambato inda zabihi lokacin da za su yi yanka li'alihatihim da ambaton gumakansu suna ɗaga murya da kama sunayen gumakansu to shikenan sai ubangiji subhanahu wata'ala ce duk dabbar da aka yanka ta aka ɗaga murya da ambaton sunan wani Allah akan yanka ta to ita ma wannan haramu ne a ci ta ba za a ci ba hakanan kuma dabbar da aka yanka ta aka ambaci sunan wani Allah ko da ba a ɗaga murya da ambaton sunan wani Allah ba ita ma dai haramu ce a ci ta duk dabbar da ya zamanto ba sunan Allah aka kama a cikin yankanta ba to sai dai in musulmi ne yanka ta idan ya zamanto musulmi ya yanka dabba sai ya manta bai yi bismillah ba to jumhurin malamai suna ganin cewa za a ci wannan dabba na'am saboda bai ambaci ba sunan wani Allah ya manta ne akan ambatan Allah amma idan ya ce bismillah ya manta bai ce wallahu akbar ba babu laifi za a ci ya halitta a ci kamar yadda idan muka koma cikin littafin risala za mu ga yadda malam yi bayani akai a can ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce faman yudurra wato dukkan wanda aka buƙatar da shi ai alja'atuhu darura dukkan wanda larura ta buƙatar da shi ila akli shay'in zuwa ga cin wani abu mimma kira da abin nan eh, daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata larura ta buƙatar da shi zuwa ga cin mushe ko larura ta buƙatar da shi zuwa ga yin amfani da jini wanda yake biya wuka ko larura ta buƙatar da shi zuwa ga cin naman alade ko larura ta buƙatar da shi zuwa ga cin naman da aka yanka da sunan wani Allah ghaira fa akalahu kuma ya ci shi to fala ithma alaihi babu laifi a kan shi fi akalihi cikin wannan cin wannan dabba ɗin da yi amma akwai guda biyu wanda addini na musulunci ya ware ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ghaira bagin banda ɗan tawaye kharijin alal musulmina wanda ya yi tawaye ya fita daga cikin musulmai shine mutumin da ya zamanto ɗan tawaye ne ya fita daga cikin musulunci to dukkan mutumin da ya ridda ya fita daga cikin musulunci to wannan abun ba zai ce shi ba wala adin hakanan kuma banda dan ta'adda ai wala mu'tadin alaihim banda wanda yake dan ta'adda ne ga musulmai wanda yake dan fashi da makami shi ma wannan rangwame din bai shafe shi ba bai qada'i tariqi ta hanyar datsewa hanya da yayi ya zauna a wata hanya ya hana musulmai sakat idan mutane suka zo za su wuce yana kidnapping da sauransu wannan shi ma to ba zai ci ba wannan abu shi ne fala'isma alaihi to babu laifi a kan shi fi akilihi cikin wannan cin abin da aka haramta mishin da ya da ya ci saboda larura ta buƙatar da shi inna Allah gafurun li awliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne li awliyaihi ga masoyan shi sannan kuma rahimun ubangiji tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne bi ahli ta'atihi ga ma'abuta yi mushi biyayya haitsu wasa lahum fi zalika yayin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yalwata musu fi zalika cikin cin waɗannan abubuwan da ya haramta musu lokacin da larura ta buƙatar da su zuwa ga cin nasu wa kharaja al-baghi wal adi wato al-baghi ɗan tawaye wal'adi da ɗan ta'adda sun fita daga cikin waɗanda aka yi musu rangwame wajen cin mushe da abin da ya biyo bayan mushe wayul haƙu bihima to ana riskarwa da su ana haɗawa da waɗannan guda biyu kullu asin bi safarihi dukkan mutumin da yake mai saɓan Allah ne a cikin bulaguransa duk wanda ya zamanto bulaguran da ya yi ba bulaguro ba ne na Allah sannan kuma ba bulaguro ba ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bulaguro ne wanda a cikin shi kawai saban Allah ne za a yi a tafi a yi wata damfara ko a tafi a je a yi wani yaƙe-yaƙe ko a tafi a je a aikata wata ta'asa a can to wannan shi ma ba zai shiga ba cikin waɗannan wanda in larura ta buƙatar da su za su ci wannan nama ɗin kal'abiki wato tamkar gujajjen bawa bawan da ya zamanto ya guje wa masu shi to shi ma wannan addini na musulunci bai ba shi damar wato ya aikata waɗannan abubuwan da aka ambata a baya bai yi amfani da su wal makas da kuma malam birgel birgel shi ma bai halitta idan larura ta buƙatar da shi zuwa ga yin amfani da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan shi ma ya yi amfani da su don haka fala ya hillu lahum aklu shay'in min zalika akalu shay'in cin wani abu min zalika daga cikin waɗannan abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta su akan bayin shi sai dai in larura ce ta buƙatar da su zuwa ga cin su to baya halitta ga ɗaya daga cikin su waɗannan da aka ambata su ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa malam ya tubo matukar ba su dawo ba daga kan abin da suke kai din na saban Allah shi ɗan bulaguro in ya zamanto bulaguran shi da ya farko ya yi niyyar saɓan Allah a ciki daga baya ya tuba ya gyara halayensa to yanzu idan larura ta buƙatar da shi ya halitta ya ci hakanan shi ma wannan burgel ya zamanto ya tuba wannan yanayi da yake na kwacewa musulmai kayansu da ɗora musu fatan cikin da ya fi ƙarfinsu ya zamanto ya tuba ya gyara halinsa shi ma wannan in larura ta buƙatar da shi ya halitta ya ci hakanan kuma shi ma wannan wanda ya guje wa iyayensa ba wanda ya guje wa masu gidan shi da shi ma wannan idan ya gyara yanayinsa shi kenan sai ya amfana da shi wa alaihi shafi'i wato akan wannan fatawa ce al'imam muhammad bin idris a shafi'i allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake kai to amma al'imamu malik da al'imamu abu hanifa allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato sun yi bayani a kan nan an gane ko fa mazhabu shafi'i anna al-asibi safarihi la ya'kulu min al-maytati illa in taba wannan shine mazhabar al-imamu shafi'i mutumin da yake mai saban allah ne a cikin bulaguran shi to bai halitta a gare shi ya ci mushe sai dai in ya tuba sai dai in ya tuba daga kan wannan abin da yake kai din wa amma mazhabu malikin wa abi hanifata anna al-asi bi safarihi lahu al-aklu min al-maitati wa in lam yatub wato amma mazhabar al-imamu malik imamu darul hijra hujjatul umma ra'sul mutqinin wa kabirul mutathabbitin da al'imamu abu hanifa annu'uman ibn thabit al'imamu al'azam Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mazhabarsu shi ne an na la'asi bi safarihi wato al'asi mai saɓan Allah a cikin bulaguran shi lahul aklu ya halitta ya ci minal mai tati daga mushe inda ya larura ta buƙatar da shi zuwa ga ya ci mushe ya halitta ya ci wa illam ya tubu ko da bai tuba ba an gane ko ya halitta ya ci mushi na'am
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
to shikenan nan da yace wa amma mazhabu malikin wa abi hanifata anna al-asiya bi safrihi lahu al-aklu min al-maytati wa in lam yatub to shikenan wannan ghaira bagin wala adin sai suka mata fassara wanda take mai kyau shine yace wa fusira qawluhu ghairu bajin da yace ghaira bajin wala adin to sai aka fassara ghaira bajin da ghaira talibin ilmaita banda wanda shi a cikin tafiyarsa kawai neman mushe ne dama ya fita so ne yake je shi dajin da ya san cewa idan raƙumma ko shanu suka mutu a cikin gari ana zuwa can a zubar sai ya kwaso ya kawo su cikin gari to wanda shi baya halitta ya ɗauko wannan mushe ne wa ma ma'aha da kuma abin da yake tare da mushe din na jini biya wukaɗin da naman alade da sauransu wa huwa ya jido ghairaha sannan kuma ya samu wani naman wanda zai yi amfani da shi amma kuma yace zai ɗauki wannan shine yake haramu a gare shi yace kuma wala adin wa ghaira adin ay mu'tadin ma ahallallahu lahu wanda ya ƙetare iyaka daga abin da Allah ta'ala ya halitta mai yake so ya aikata abin da Allah ta'ala ya haramta mishi wakila ghairu mustahillin laha waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wanda wanda ya halitta wa kanshi cin mushe shine adin kenan wanda ya halitta wa kanshi cin mushe yana ganin cewa ko a gari yake ya halitta ya ci mushe ko a daji yake ya halitta ya ci mushe da cin naman dabba wanda take ta mutu da cin naman dabbar da aka yanka ta duk ɗaya ne shi yana ganin haka to wannan shi ba zai ba amfani da shi ubangiji subhanahu wata'ala ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wato haƙiƙa waɗanda suke ɓoye wa mutane abinda ubangiji tabaraka wata'ala ya saukar na littafin alƙur'ani almustamili ala na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda ya kunshi siffa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudu sune yahudawa wa yashtaruna tsamanin ƙalilan sannan kuma suke masanyowa wani ɗan tamani ɗan kaɗan bihi da wannan littafin Allah ɗin minar duniya suke amsowa wani ɗan farashi ɗan kaɗan na kayan duniya ya akhudunahu suke amsowa wannan abu daga wajen min safalatihim daga wajen talakawansu daga wajen kaskantattunsu badalahu kambacin wannan aya ta Allah fala yuzhirunahu ba sa bayyana wa bayin Allah abinda Allah ta'ala yake so abinda Allah ta'ala yake nufi a cikin alkur'ani khaufa fautihi alaihim saboda jin tsoron kufcewar wannan abin da suke samu daga wajen gama gari ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto haka ne siffarsu suke ɓoye wa mutane hukuncin Allah a cikin alkur'ani da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda jin tsoron idan suna bayyana wa mutane gaskiya to su kuma ɗan abin da suke samu su gyara miyarsu da shi zai zamanto an hwasa basu ubangiji ya ce to su sani ma ya akulu na fi budulihim ba komai ba ne suke cikawa a cikin cikunansu illan nara face dai wuta ma'ana suna cika wuta ne a cikin cikunansu li'anna ha ma'aluhu saboda wuta ita ce makomar wannan abin da suke dirmiyawa cikin cikunan nasu sannan kuma wala yukallimuhumullahu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai yi musu magana ba a gobe kiyama magana wanda take cike da yarda da su, bal yukallimuhum kalama gadabin. Bari dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zancen da zai musu zance ne na wanda yake cike da hushi da su. Yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ghadaban alaihim saboda hushin da yake da kai akan su waɗannan tantirai din. wala yuzakkihim sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai tsarkake su ba la yudhhiruhum min danasi dhunub ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su ba daga datti wanda yake na laifuffukan da suka aikata a wannan gida na duniya walahum azabun alim ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bugo da ƙari kuma sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su a gobe kiyama huwan naru shine azabar wuta نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Ula'ika wancananka su ne allazina ishtarawu dalala waɗanda suka musanyo bata bilhuda da shiriya ai akhadhuha suka amshi bata badalahu kambacin shirye fi duniya a wannan gida na duniya wal azaba bil maghfirati sannan kuma suka musanyo azaba bil maghfirati da gafara wato suka bada neman gafara ta Allah subhanahu wata'ala suka amso azaba al mu'addata lahum wanda aka tanada musu fil akhirati a lahira law lam yaktumu da a ce ba su boye ba wannan abin da yake cikin littafin Allah na alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa ma asbarahum alan nari yi mamakin zaman su da hakurin su akan wuta ai ma ashadda sabrahum babu mafi tsananin hakurin su akan ma akan wuta da zasu yi wa huwa ta'jibul lil mu'minin wato wannan ban mamaki ne ga mu'mine wato yi mamaki akan hakurin da za su dauka akan lokaci mai tsawo da za su yi tababbakuwa da shi a cikin wuta wanda ba wanda ya san adadin zaman da za su yi a cikin wuta sai Allah min irtikabihim mujibatiha saboda sun aikata abin da yake wajibta musu shiga wuta min ghairi mubalatin ba tare da sun damu ba sun aikata abin da zai shigar da su wuta a wannan gida na duniya saboda su dan gyara miyar gidansu wa illa amma in ba haka ba fa ayyu sabarin lahum wani hakuri ne kuma suke da shi saboda ma sun cancanci a musu ne abu aka musu نعم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, Zalika wancananka allazi zikira abin nan da aka ambata min akalihimun nar. na cinsu wuta da za su yi ta shigar da wuta a cikin cikunan su ma ba da huda abin da yake bayansa ubangiji tabaraka wa ta'ala ce bi annallaha nazzala alkitaba bi sababi annallaha saboda hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala nazzala alkitaba ya sassaukar da littafin alqur'ani bil haqqi da gaskiya wato wannan bil haqqi muta'alliqun bi nazzala wato haɗe yake da nazala ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sassaukar da ayoyi na alƙur'ani da surori na alƙur'ani haɗe da gaskiya babu tumasanci a ciki fahtalafu fihi su waɗannan mushrikai sai suka sassaɓa a cikin alƙur'ani haithu amanu bi ba'dihi yayin da suka yi imani da shashe daga cikin ayoyi na alƙur'ani saboda sun dace da son zuciyarsu wa kafaru bi ba'dihi suka kafirce da sashe daga cikin ayoyi na alkur'ani saboda sun saba wa san zuciyarsu bi katmihi ta hanyar boyewa waɗannan ayoyin na alkur'ani ubangiji ta'ala ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi haƙiƙa waɗanda suka sassaɓa a cikin littafi bidalika da wannan abubuwan da aka ambata wa humul yahudu sune yahudawa to anan kuma alkitabu na biyu ana nufin littafin attaura kenan waɗanda suka yi saɓani a cikin littafin attaura su ne yahudawa wakila almushriku na fil qur'an waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wannan littafin ana nufin alqur'ani to waɗanda suka yi saɓani a cikin littafin allah alqur'ani su ne mushrikai haithu qala ba'dhum yayin da sashen su yace shi'run alqur'ani waka ne waɗansu daga cikin mushrikai suka ce alqur'ani waka ne wa ba'duhum sihirun waɗansu daga ciki suka ce a'a alqur'ani ba waka bace alqur'ani tsahi ne wa ba'duhum kihana waɗansu suka ce a'a alqur'ani ba waka bace ba daba daba bane alqur'ani kawai bokanci ne zallar bokanci wama huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون shine anan Allah tabaraka wa ta'ala yace to haƙiƙa waɗannan waɗanda suka yi sabani din a cikin littafi ko su su mushrikai din ba su haɗu ba akan ra'ayi guda ɗaya akan cewa littafi na alƙur'ani kaza ne waɗansu sun ce bokanci ne abin da yake ciki bokanci ne saboda manzon Allah wanda ya koyar da shi din boka ne waɗansu suka ce a'a daba-daba ne saboda manzo Allah ya samu wani mai iya daba-dabo wanda ya shirya mai daba-daba ya shigar da shi cikin alkurani waɗansu suka suka ce a'a kawai waka ne surutu ne irin dai kawai idan Allah maka fasaha ta waka shikenan shine alkurani ubangiji ya ce to haƙiƙa waɗanda suka yi sabani a cikin littafin Allah alkurani lafi shiqaqin ba'idin lalle suna cikin sabani wanda yake manesanci anil haqqi ga barin gaskiya ba wanda ya kamo bakin zaren daga cikin su kowa a cikin kwari wanda yake na bata yake daga cikin su wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik